أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin biyu ga watan ainihin wato sha ɗaya watan zulqa'da hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammadu bin abdul wahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu tafsiri tauhidi wa shahadati an la ilaha illallah za mu tashi masail inda yake fihi akbarul masail wa ahammuha na'am الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فيه أكبر المسائل وأهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا مع أن تفسير تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في غير المعصية لا دعاؤهم إياهم ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون
ألن يتي فيه أكبر المسائل وأهمها من كراتم نشأكم a cikin wannan babi akwai mafi girman matsaloli kuma mafiya mahimmanci a cikin masail din wa huwa tafsiru tauhid wa tafsiru shahada shine fassara me ake nufi da tauhidi da kuma fassara me ake nufi da kalmar shahada wanda yawa daga cikin musulmai suna dai gayin kalmar shahada suna iddi'a'in tauhidi ne shafawiyya amma tukunna ولما يدخل الإيمان في قلوبهم التي وبينها بأمور واضحة كما الله سبحانه وتعالى يا بينا من كلمة شهادة نن كما باب يا بينا من كلمة شهادة نن ده الأمر وأن ده سكي أفيلي باب وندك دكو أفيلي قرار سكي minha daga cikin abubuwan da ke fayyace mana me ake nufi da kalmar shahada da kuma tauhidi ayatul isra ayar cikin suratu bani isra'il ulaika allazina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhaba inna 'adhaba rabbika kana mahzura Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana cewa waɗanda kafirai suke roƙo daga cikin salihan bayi su da kansu waɗannan salihan bayin suna neman kusanci zuwa ga Allah bayyana fiha radda alal mushrikin alladhina yad'una as-salihin a ciki Allah ta'ala ya bayyana raddin shi akan mushrikan da suke roƙon waɗanda suke salihan bayi wa fiha bayanu anna hadha huwa shirkul akbar kuma a ciki akwai bayanin cewa lallai wannan shirka ce wadda take mafi girma shi yasa ya bude ayar da cewa qulidu allazina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa burri ankum wala tahwila ko ayar da ke baya ce musu ku kirayi waɗanda kuke riyawa koma bayan Allah wanga za'amna na ainihin wato mudahaban na kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da wani inda ana zancen idan an shiga cikin rinsi ko an shiga cikin matsatsi ba wanda ake roƙo sai Allah sai Allah ta'ala yake kira zuwa ga waɗanda suke roƙon wasu daga cikin wanda suke salihan bayi ne amma sai suka yi huluwi suka wuce gona da iri akan hakkin waɗannan bayin Allah da kuma darajarsu hatta kai suna roƙonsu idan sun shiga cikin rinsi madadin su roƙi Allah sai su kira annabi Isa madadin su roƙi Allah sai su kira Uzair madadin su roƙi Allah sai su kira mala'ika madadin su roƙi Allah sai su kira wani annabi to sai Allah ta'ala ya ce fala yamlikuna kashfa burri ankum su waɗannan da kuke roƙo din in kun shiga rintsi duk da salahi salahasu duk da nagartarsu amma ba sa iya mallakar yaye damuwa a gare ku wala tahwila kuma ba za su iya karkatar da wannan kuncin ko matsatsin da ke damun ku zuwa ga wani ku ba su ce ula'ikan lazina ya da'una waɗancan waɗanda kafirai suke roƙonsu ko suke bauta musu yabtahuna ila rabbihimul wasila su da kansu suna neman kusanci zuwa ga Allah annabi Isa alaihi salam Allah ya ce lan yastankifa al-masihu أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون النبي عيسى da mala'iku ba sa kyankyamin su zama bayin Allah ba sa kyamar haka to kaga wanda yake roƙon su yake tasrifin ko sarrafa wani nau'i na ibada zuwa gare su kaga an sha bamban domin su da kansu suna rike wani tsani tsakanin su da Allah shine bautar Allah da kankantar da kai zuwa gare shi dukkanin annabawa Allah subhanahu wa ta'ala suka ainihin wato bauta mawa. Ƙulu amanna billahi wa ma'unzila ilaina wa ma'unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba ilahan wahida wa nahnu lahu muslimin. wa Yaquba wal asbab kuma ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. kaga su da kansu annabawa bauta ma Allah suke mala'iku bauta ma Allah suke bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu shine ma'anar yabtaghuna ila rabbihim al wasila ina fata an gane dan haka sai an sai malam yace fa fiha kaga a cikin wannan aya bayanu anna hadha huwa shirkul shirkul akbar to bayanin da ke nuna cewa roƙon wani wanda ba Allah ba ko da kasancewar shi shi salihin bawa ne ko annabi ne ko mala'ika ne to bauta mishi ko roƙon shi ko ɗaura mishi wata sifa daga cikin sifofin ubangiji wannan shirka ce babba wa minha daga cikin yani al'umuru lati tuwabbih ma'ana la ilaha illallah ayatu bara'a آية كين سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ألا يا بينا تجون آية سؤالا لي أهل الكتاب من اليهود والنصارى sun riki malaman cikinsu da masu bautar cikinsu muka ce wato ahbar su ne na ahbarul yahud ko ruhuban su kuma na nasara sun rike su arbaban min dunillah arbaba jam'in rabb amma rabb nan da ma'anar ilah ko ka ce dama yana zuwa da ma'ana ta al-ma'bud shi yasa hadisin adibun hatimin al-ta'i rahimahu radiyallahu an ya bayyana tunda cewa ya lasna na'buduhum ta kenan arbaban ma'ana ma'budin an fahimta ko sun ɗauke su a matsayin ababen bauta koma bayan Allah min dunillah wa bayyana annahum lam yu'maru illa bi an ya'budu ilahan wahida kuma Allah ta'ala ya bayyana cewa lallai su ahlul kitabin nan ba umarce su da komi ba face su bautawa abun bauta guda daya kaga da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam sai ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun kaga cewa shi wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ya nuna cewa ittikhadul ahbar war ruhban munaqidun li hada rukun ahbar da ruhban a matsayin arbab da suka ya warware umarnin da aka yi musu na cewa kasu bauta ma kowa sai Allah kaga wannan yana luzumta cewa ashe bautar ahbaru suka yi ashe bautar ruhbanu suka yi ashe bautar annabi Isa suka yi duk da an umarce su da bauta ma Allah shekara shine ma'anar aya an fahimta ko مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه تارد سوى تفسير ونن آية واندباب ون إشكالي أتكي طاعة العلماء والعباد في غير المعصية إيه؟ لا دعاؤهم إياهم طاعة العلماء والعباد في المعصية لذلك ذكر في غير مثلا في المعصية أكون ها نعم سيسا في غير المعصية وأن غير من باب إتا أسلم ma'anar wato bautar malamansu da masu bautar cikinsu da suka yi shine yi ma malaman nasu da hubbad biyayya a cikin saban Allah cikin abin da Allah ya hana sai su musu biyayya la du'a'uhum iyyahum ba wai bauta musu suke duk da mun ji akwai tafsili akwai tafsili da muka ji daga shekul islam ibn taymiya to idan mutum ya dauka yin mawa shehin shi ko malamin shi biyayya a cikin saban Allah din daidai ne saboda girman malamin nashi to kaga ya hada shi tarayya da Allah an gane ku amma kasance ya yarda saban Allah ne amma dai yayi biyayya kawai saboda hurman malamin shi to shi wannan mai zunubi ne ba za a ce ya kafurta ba an fahimci wannan abu to kun ga anan gurin wannan shi ake kira shirku ta'a shirka ta biyayya Allah ya ambace su a matsayin sun yi shirka amma kuma kamar yadda hadisi ya tabbatar ba bauta mawa akhbar da ruban din su suke ba su jada suke musu ba shi yasa Ali ibn Hatim yace lasna na'buduhum ba bauta musu sai annabi ya ce ashe ba suna sa ku abinda Allah ya hana ku ba ku yi biyayya kuma su hana ku abinda Allah ya sa ku ku yi biyayya ya ce eh kwarai annabi sallallahu alaihi ya ce fatilka ibadatu wana ita ce bautar tasu domin tashri'i haƙƙi ne na Allah shi yasa ma ibn al-Uthaymin rahimahullah a cikin al-qawl al-mufid sai ya ce wannan shirkar ta fi karkata zuwa ga shirka cikin rububiyya fiye da shirka cikin uluhiyya domin tashri'i ai aiki ne na ubangiji ita kuma ubudiyya aiki ne na bawa uluhiyya ko wanda zai kadaita shi ga Allah subhanahu wata'ala to wanda ya zama wani ya shar'anta mishi sabanin shari'ar Allah kuma ya mai biyayya tare da ya san da cewa wannan ya saba ma Allah to kaga wanda ya rike shi a matsayin ar-rabb wanda yake shar'anta mishi amlahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah sadaka yana da hadari kar ka sake kai biyayya ga wani cikin sabon Allah ko da a ce eh ka san sabon Allah ne gaba gaba ana jiye maka tsoron kar zuciyarka ta natsu da yin biyayyan nan ga wannan mutumi cikin sabon Allah ka ji cewa ma daidai kake yi in mutum ya kai wannan mataki ya fada cikin shirku ta'a wal iyadu billah ya ce wa minha daga cikin abin da ke fito da la ilaha illallah fili qaulul khalil alaihi salamu lil kuffar fadin annabi ibrahim ga kafirai alaihi salam da ya ce wa izkala ibrahimu li abihi wa kauni innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani sai fastasna min al-ma'budina rabba sai ya toga ce ubangijin shi daga cikin ababen da ake bauta mawa innani bara'un mimma ta'budun ma istighraqiyya ce duk abin da kuke bauta mawa to ba ruwa na da shi na raba jaha da shi to daga baya kuma sai istisna ya ce illal ladhi fatarani shi yasa kamar da muka gabatar wasu suna ganin mutanen annabi Ibrahim suna bautar Allah tare da yin shirka da Allah kamar yadda mushrikan Makka su ma ai sun yarda da Allah suna bauta ma Allah amma kuma suna hada shi da wani a cikin bauta kuma suka ce ba don komai suke bauta ma waɗannan gumaka ba sai don su kusantar da su zuwa ga Allah ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ha'ula'i shufa'a'una inda Allah sai suka ce to shirka irin ta mushrikan makka daidai take da shirka irin ta mutanen annabi ibrahim da aka istisna'i suka ce jinsi ɗaya ne wato ainihin tam wasu suka ce wannan istisna'i mun kafi ne illallazi fatarani daidai da fasajadu illa iblis yake da iblis baya cikin jinsin mala'iku a zance mafi inganci to haka shi ma mutanen annabi ibrahim kawai bautar gumakan suke ba sa bauta ma Allah don haka sai Allah sai annabi ibrahim da ya ce innani bara'un mimma ta'budun sai ce illa allazi fatarani kaga illa allazi fatarani kamar sabuwar magana ce yani la a'budu ahadan illa allazi fatarani ba zan bauta ma kowa ba sai Allah da ya kage halitta ta domin shine wanda zai shiryatar da ni zuwa ƙarshen ayoyi وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله ألا يا أنبتا من ونن براءة دقاء النبي إبراهيم لم بزي يوفى أي الدين باب براءة با. kaji mutum ya ce ka basu su yi shirka su kai ma ka tsaya ka yi tauhidinka ka basu su yi bid'a su kai ma ka tsaya ka yi sunnar ka to ina bara'a take dole sai an yi alwala'u wal bara wannan amrun ne daruriyun fi dinillah dole ne ka san wa za ka so dole ka san wa za ka ki dole ka san akan me za ka so dole ka san akan me za ka ki don baka wasu mutane su ta tahabbuki cikin addini su ta bandan bandan mutum ya mutu a aikin banza bai san ma me yake yi ba amma ka san wa za ka bauta mawa kuma ka san ya za ka yi bautar san ka san wa za ka so ka san akan me za ka so shi ka san wa za ka ki ka san akan me za ka ki shi shi yasa Allah ya ce dole mu koyi da Annabi Ibrahim Allah ya ce huwa sammakum almuslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan alayka wa takunu shuhada 'ala an-nas ya ce millata abikum Ibrahim ya ce laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده kun ga alwala'u wal bara'u ce ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaykum ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله رب لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين تاقا كافرا ما دزاء أنسى سوتاموا معاملة إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون سكم عند باب الأجاكا فدولك سن وأن متاكي لكم نوؤك نكافري وأن معاهدني wannan zimmi ne wannan muharab ne wannan kaza ne ka san kuma yadda za ka mu'amalance shi shi ya sa shekul islam ya rubuta ahkamu ahli dhimma inda za ka mu'amalance su yadda shugabanni za su mu'amalance su inda kaza yadda kaza yadda kaza shi addini da ilimi ake yin shi to saboda haka kaga sai da ya fara wannan bara'a din ta annabi ibrahim da yace innani bara'un mimma ta'budun kuma a fili ya fada lallazi fatarani wa hadhihi almuwala yace illallazi fatarani fa innahu sayahdin hiya tafsiru shahadati an la ilaha illallah wannan shine tafsirin shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shine tafsirin waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un annabi ibrahim ya sanya wannan kalima ta kasance wato kalma ce mai ci gaba da wanzuwa ga waɗanda za su biyo baya daga cikin zuri'ar shi wala Allah ko sun koma zuwa ga wannan kalima su rungume ta su kankame ta sau da kafa to kaga cewa wa ja'alaha kalima shine alwala wal bara'u din can ko to da yace ya sanya ta cikin wanda za su biyo baya duk da ana nufin zuri'ar shi amma mu ma mun shiga ciki inda mu ma zuri'ar annabi Ibrahim ne a babun aqida a babun addini da tauhidi tunda su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne jinin shi su ne ɗiyan shi da jikokin shi Allah ya ce su yi koyi da shi mu kuma an ce mu yi koyi da su da haka yanda annabi Ibrahim ya fito yayi bara'a daga shirka da mushrikai wajibin ka kai bara'a daga shirka da mushrikai yanda ya fito ya goyi baya ya nuna jibinta shi ga Ubangiji subhanahu wata'ala ga muminai dole kai ma ka nuna jibinta ka ga Ubangiji ka nuna jibinta ka ga muminai in ba haka ba ko ka kama hanya bata dan duk wanda ya biyo bayan annabi Ibrahim dole ya bi tafarkin annabi Ibrahim kuma cikin wanda suka biyo bayan shi babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma dole ka bi tafarkin shi kuma annabi sallama yayi bara'a ya fito ya kira kaba'il din shi ko ya kira dangin shi ya kira Abbas ya kira Safiya ya kira Fatima ce musu ku kare kawunan ku daga wuta bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai ya barranta daga shirka ya barranta daga mushrikai fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun to dole sai mutun yayi haka sannan zai kubutar da tauhidin shi fayyo
قال رحمه الله ومنها آية البقرة للكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخالدين من النار ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على, فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه بيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها ويا له من بيان ما أوضحه وحجة ما أقطعها للمنازع
نعم قال هيك cewa wa minha ayatul baqara daga cikin abubuwan da ke ƙara fayyace ma'anar tauhidi ayat suratul baqara fil kuffari alladhina qala Allahu fihim wa ma hum bi kharijin minan nar dangane da kafiran da Allah ce ba za su fito daga wuta ba ake na asalin kafirai ne ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah alladhina amanu ashaddu hubban lillah ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ليس كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار waɗannan kafirai ɗin Allah ta'ala zakara annahum yuhibbuna andadahum ka hubbillah Allah ya ambaci cewa suna son waɗannan gumakan nasu andad ba dole sai gunki sassaƙaƙe ba duk wani wanda aka haɗa shi a matsayi aka kwatanta shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya zama niddu domin niddu shine almasal wanda yake daidai ko kuma alkufu to wanda suka maida suka sanya ma Allah ta'ala kishiyoyi suna son waɗannan gumakan nasu ka hubbillah kamar yanda suke son Allah a siyakin malam fadalla ala annahum yuhibbuna Allah hubban azima yayi nuni kan cewa suna son Allah so mai girma walam yudkhilhum fil islam amma wannan soyayyar da suke ma Allah bata sanya su a musulunci ba dan soyayya ta ibada ita ma ba a musharaka a cikin ta da Allah ba a ba a hada da Allah da wani cikin ta fa kaifa biman ahabba nidda akbara min hubbillah to ya za kai kuma da wanda shi yana son ma wato gunkin nashi fiye da yanda yake son Allah fa kaifa biman lam yuhibba illa nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah yaya kuma wanda shi gunkin kawai yake so baya son Allah to matakan guda hudu ne kamar yanda Ibn al-Uthaymeen ya ambata malan ya ambaci uku anan wanda yuhibbu nidda fa hubbillah fa hubbihi lillah da wanda kuma yuhibbu nidda akthara min hubbihi lillah kuma wanda yuhibbun nidda wahdahu wa lam yuhibba Allah to akwai wanda shi kuma yuhibbun nidda kama habbati almu'minina lillah yana matukar son wannan gunkin kamar yanda muminai suke son Allah wanda ita ce fassara da tafurin jai anan malam ya dauki fassarar su al-Imam Zajjaj shine ya tafi akan cewa yuhibbunahum ka hubbillah ma'ana suna son su kamar yanda suke son Allah wanda malam ya ce ya yi nuni a kan cewa suna son Allah so mai girma tunda Allah ya ambaci suna son gumakansu soyayyar da irin ta suke ma Allah a wannan siyakin kake na ya nuna soyayya ce mai girma domin ma'abocin bautar gunki za ga yana son gunkin shi sosai haka ya nuna suna son Allah amma da ke sun yi tarayya da Allah cikin soyayyar da suke mushi irin ta suke ma gunkinsu soyayyar da suke fatan su samu rabauta da ita soyayyar da suke fatan su samu tsari da ita to kaga irin san da ake ma Allah kenan to kaga sun yi shirka da Allah daidai yake da wanda ya bauta ma Allah kuma ya bauta ma wani shi kaga wannan kwata-kwata bai so Allah ba a hakika domin a hadisul qudusi ya ce ana aghna shuraka ya an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu to kan cewa yuhibbunahum ka hubbillah akwai maganganu biyu kamar yanda muka yi ishara ibn al-jawzi rahmatullahi ta'ala alayhi cikin zadul masir juz'i na 1 safa ta 180 da 70 yake cewa ainihin fi qawlihi wa fi qawlihi yuhibbunahum ka hubbillahi qawlan ahaduhuma anna ma'nahu yuhibbunahum ka hubbil ladina amanu lillah suna son su kamar yanda mu'minai suke son Allah sai ce haza qawlu ibn abbas kake nan su ba son Allah suke ba amma suna son gunkin su irin yanda mu'mini yake son Allah ta inda umma wani musiba za ta same shi cikin san Allah ba zai damu ba don duk abin da zai same shi cikin abin da Allah ya yarda da shi ya karɓi wannan ƙaddara ya rungume ta bal izza ma yake da ita to haka su ma wa'annan mushrikan suke son gumakan su irin yadda mu'minai suke son Allah an fahimci wannan ko yace hadha qaul ibn abbas wa ikrimah wa abi al-aliya wa ibn zaid عبد الرحمن بن زيد بن أينهم واتو أسلم من العدوي ومقاتل والفراء بسنت في أكن ون الرأي والثاني يحبونهم كمحبتهم لله أي في ابن جوزي كيف سرى يسوون بين الأوثان وبين الله تعالى في المحبة sun daidaita tsakanin son gumakansu da son Allah shine bayanin da muke kuma shine abin da malam ya dauka a zahiri ko sai ya ce hadha ikhtiyaru zajjad wannan shine ikhtiyari na Imam Zajjaj sai ainihin Ibn al-Jawzi yace wato ainihin wal qawl al-awwal ashi Zajjaj yace al-qawl al-awwal laysa bi shay sai Ibn al-Jawzi yace wad dalilu ala naqdihi dalili ya warware zancan az-Zajjaj dan haka wato ainihin abinda jumhur suka tafi su Ibn Abbas na cewa suna son su kamar yanda mu'minai suke son Allah an fahimta ko suna son gumakansu kamar yadda muminai suke son Allah wannan ita tafi ƙarfi ya ce saboda faɗin wallazina amanu a shaddu hubban lillah duk da soyayyar da suke ta yi kama da san da muminai suke ma Allah amma soyayyar da muminai suke ma Allah ta fi tsanani ta fi ƙarfi akan soyayyar da mushrikai suke magunki ainihin ibnu abi hatim ya ruwaito cikin tafsirin shi juz'i na ɗaya safa ta ɗari biyu da saba'in da shida a lambar atari na dubu a ainihin ɗaya da ɗari hudu tamanin da ɗaya da isnadin shi zuwa ga al'imamu suddi shi ma ya tafi akan ƙauli irin na su ibnu abbas ya ce al'andad min rijal yuti'unahum kama yuti'una allaha idza amaruhum ata'uhum wa asawu allaha azza wa jal suna son waɗannan wato ainihin yuti'unahum kama yuti'una allah suna musu biyayya kamar da suke ma wa gumakan suke ma Allah biyayya wato wannan kamar fassara ta azzajjaj kenan ya dauka in suka umarce su suna musu biyayya ko da cikin sabon Allah ne da isnadin shi dai ya ƙara fitarwa zuwa ga Abu Aliya cewa yuhibbunahum ka hubbillah ta yuhibbuna tilka al-awthan ka hubbil ka hubbil Allah ai ka hubbil ladina amanu bi rabbih fassara ibn Abbas kenan yace kuma an ruwaito daga qatada da ar-rabi' ibn anas kenan nahwu zalika an ruwaito makamancin haka daga gare su kuma shine zaben ibn jarir sai ibn jarir a cikin tafsirin shi ibn jarir tabari juz'i na 1 safa 279 cewa annal ladhina ittakhadhu hadhihi al-andada min dunillahi yuhibbuna andadahum ka hubbil mu'minina Allah ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حبا لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم لكن وانا فسر اتتفي كرفي ضد وتن اتما با بعيدة بتيبا تودن هكا فسر الدمالا يدوكا cewa suna son gumakansu kamar yadda suke son Allah amma wannan soyayyar da suke mawa gumakan nasu ba za ta yi amfani ba domin kasancewar ainihin wato a sun hada Allah da wani cikin soyayya to da yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah ibn abi hatim ya ruwaito zuwa ga abu aliya cewa wallazina amanu ashaddu hubban lillahi min ahli al-awthan li awthanihim mu'minai sun fi tsananin san Allah fiye da yanda masu bautar gunki ke san gumakansu tunda ai shi mu'mini a kowane hali ya yarda da Allah a kowane hali yana imani da Allah su ga mushrike Allah ya ba mu labari إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني سنا يشركا في حال, حال الرخاء cikin walwala da saukin rayuwa amma ka shiga kunci da tsanani sai kuma su koma ga Allah kake nan soyayyar da suke magunkin soyayya ce wadda ta kasance mai rauni musamman kuma akwai daga cikin su waɗanda suke canza ma ababen bautan nasu in sun ga gunkin ya tsufa da yawa sai a canza shi a kawo wani dutse ne dama aka sassaƙa ana bauta mushi yanzu sai aka sassaƙo wani mai kyau kuma wancan ɗin ba zuwa za a birne shi ko a adana shi a sai a ci gaba da girki a saman shi ko wani abu makamancin haka kamar yadda irin al'usulmi cikin alƙawar mufid yake ba da labarin cewa abu ne sananne daga al'ada ta jahiliya mutumin jahiliya yakan samu duwatsu guda hudu in zai yi tafiya sai ciki ya zaɓi wanda ya fi kyau cikin duwatsun guda hudu sanda yake tsintowa bai san wanne ne abin bautan shi ba amma in ya gama tattara su sai ya duba ya hanga ya ga wanne ya fi kyau a ciki shine zai bauta mawa ukun murhu ne ya dinga da huwa da su in ya gaba kuma ya ga wani ya fi shi kyau ya jefar da shi ya ɗauki wani to Allah mai san Allah ya jefar da Allah ya ɗau wani ya kalla sun malamma an gane ko da haka cewa ma suna son gumakansu kamar yadda suke son Allah malamai suka ce ko da haka ne su ariya wasu ne amma shi mai san Allah ai ba za ka iya kwatanta soyayyar da mumini ke ma Allah da soyayyar da wani ke ma Allah ba yake ma wani ainihin wato wani ba ko yake ma wani gunki ko wani wanda yake so ina fata an fahimci wannan amma dai jinsin soyayya soyayya ta ibada wadda kake ganin wannan san shi zai tseratar da kai shi zai kare ka to idan wani yake ma wani irin wannan soyayyar ko ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma soyayyar da Allah ya yi umarni a yi ta ba a kiyaye akwai soyayyar da tana da alaƙa da san Allah shine san mutum saboda Allah san bayin Allah da mafiya daraja ko su ne annabawan Allah dole ka so su ka so su fiye da kowa musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin zakara dole ka so shi ka girmama shi fiye da yanda kake son kowane makhluki fiye da yadda kake girmama kowane makhluki wannan yana da alaƙa da soyayyar Allah dan Allah ya yi umarni a so masoyin shi annabi ya ce ausa qu'ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd idan ka dole ka so mumini dan uwanka amma so na wata sha'awa ta daban na rayuwa ba za ka taba kwatanta shi da son da ake ma Allah ba kuma wanda yayi hakan yayi shirka ya ce zai so wani abu mahabub ɗin shi irin soyayyar da ake ma Allah subhanahu wata'ala ya yi shirka ta mahabba haka ya fada cikin gidan kafirci wal iyadu billah wa minha daga cikin abubuwan da ke ƙara tabbatar da girman tauhidi da ma'anar shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah kaga cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya kafir cewa duk abin da ake bauta mawa koma bayan Allah dukiyar shi ta haramta jinin shi ya haramta ba za a ci dukiyar shi ko a zubar da jinin shi ba hisabin shi yana gurin Allah kan wasu laifuffuka nashi a boye amma dai ba za a kashe shi ba sai dai in ya keta alfarma ta musulunci za a kashe shi kisasan idan ya zama ba kafirci bane amma ya aikata wani haddi da zai sa a kashe shi kamar wanda ya kashe a kashe shi at-tayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a ko wasu daga cikin wanda shari'a ta zubar da jinin su amma kisasan ne ko ainihin haddan ne ko kuma idan yayi ridda za a kashe shi a matsayin murtaddan yanzu ya zama kafiri dan an shiga musuluncin ana iya fita yi musulunci kamar alwala ne yana da abubuwan da ke warware shi so saboda haka a wannan hadisi yana nuna wanda ya kalmar shahada kadai ba shi ne ake nufin jinin shi ya tsaru ba dukiyar shi ta tsaru Allahumma sai dai in daman kafiri ne sai zo ya faɗi kalmar shahada to shikenan wannan zahirin za a yi riko da shi amma cikin musuluncin yake yana la ilaha illallah kuma yana abin da ke warware ta ai mun yi bayani mun ji maganganun su nawawi a satin da ya wuce yana la ilaha illallah yana aikata abin da ke warware ta to wannan hadisin ba da shi yake ba kamar yadda malam ya ce wa hada min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wannan na cikin mafi girman abin da ke bayyana ma'ana ta la ilaha illallah fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal Allah ta'ala ko manzo salama bai sanya mujarradin furta la ilaha illallah zai kare wa mutum dukiyar shi da jinin shi ba bal wala ma'rifata ma'anaha ba ma wai furtawan ba koda ya san ma'anarta ma'a lafziha bayan ya furta bal kai ba dan ba wai ma sanin ma'anar kadai ba ya furta ya san ma'anarta walal iqrara bidhalika koda ya yadda a zuciya ya gamsu ba abun bautawa da gaskiya sai Allah bal wala kaunahu la yad'u illa Allah kai koda fa baya bautar wani Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bautawa baya hada shi da wani eh matakai nawa at-talaffu al-ma'rifa eh al-iqrar sannan me al-inqiyad shine yana bautar Allah shi kadai baya hada Allah da wani baya shirka kun gama ta kai hudu amma har yanzu jinin shi bai gama tsaruwa ba har yanzu dukiyar shi bata gama tsaruwa ba balla yahrumu maluhu barkaji jinin shi ba dukiyar shi ba za ta haramtu ba wa damuhu jinin shi ba zai haramtu ba hatta yudhifa ila zalika al-kufra bima yu'badu min dunillah har sai ya kara da kafirce ma duk abin da ake bauta mawa koma bayan Allah wato dan bid'a saboda rashin tauhidin shi karatun nan zai ja mai nauyi shi yasa wani malami a garin nan irin wannan mas'alar ce da malam yake tattaunawa cikin kashfu shubuhat irin sak irin wannan bayanin da ya zo yana kashfu kashfu shubuhat yana bayani yana bayani wai koda ka koda ka yadda sai ka aikata koda ka aikata sai ka yi kaza wai sai ma ka ka yace kai bari ku ji mutumin nan fa shi abin da yake so wai ba wanda za a bauta mawa sai Allah Allah kaɗai shi abin da yake nufi ma'ana ba za a bauta ma kowa ba sai Allah kuma wai ababun garbi yana kashfi kashfi shubhati to da Allah ina tauhidi yake ina tauhidi yake to me ake nufi dama me qur'anin yake nufi me hadisin yake nufi sai a shekarar ka 40 30 50 kana karatu dama baka fahimci haka ba ashe dama harbin gurbi kawai da godabe kake yi shiririta wal iyadu billah wal'iyadu billah kaga wannan lazimin maganar shi ya nuna cewa mushrikan makka sun fi shi sanin ma'anar tauhidi wa idza qila lahum la ilaha illa allah istakbirun wa yaquluna min a inna latariku alihatina li sha'irin majnun kaga sai musu akai ku sai la ilaha illa duk sai suka fahimci wannan bayanin da muke sai suka ce a inna latariku alihatina li sha'irin majnun wannan shi ma wai mamaki yake yi wai ba wanda za a bauta mawa sai Allah su sun yi wancan da sunan kafirci shi kuma ya faɗi wannan da sunan musulunci wannan wani kana harba tumati haba jama'a billahi lazi mutane sun yi nesa da tauhidi yanzu illa man rahimallah wallahi illa man rahimallah haka yanzu kawai ina ga da'awa ta koma da'awa makka at-tauhidu awwalan kawai ai ta karatun tauhidi ai ta karantar da mutane tauhidi tukunna ce ban iya fudda zakka ba to wanda yace ai zakkan ka san shi sallah wanda yace ai sallan ka san shi tukun ma wa kake ma sallan waye Allah akwai wani kace mai waye Allah ma sai amsar da zai baka sai ta nuna cewa bai san Allah ba a ganin shi ne yake ganin ya san Allah amma a ilmance bai san Allah ba to shi kuma Allah ba aqifa ka bace ba za ta baka waye Allah ba da wannan ba to saboda haka ko dole sai mutum ya furta la ilaha illallah bayan ya furta ta kadai bai aiki bai kare ba sai ya san me ta kunsa bayan ya san me ta kunsa sai ya me sai ya aikata ta alinkiyan bayan ya aikata sai ya me sai ya karya hada a Allah ta'ala da wani sai ya kore musharaka bayan ya kore kuma sai ya me eh sai ya yi kafirce ma wanda ake bauta mawa koma bayan Allah ma'ana ya nuna adawa da kiyayye shi ga bautar wani Allah da kuma mai bauta ma wani Allah fa in shakka in yayi kokonto au tawaqqafa ko yace ba na ba, ba, ba na can ba na nan ni dai ina tsakatsaki lam yahrum maluhu wa damu jinin shi da dukiyar shi bata haramta ba har yanzu ba musulmi bane har yanzu ba musulmi ba amma ala ta'ayin a kiyaye ba za ka ayyana wani ba don kaga ya kasa fahimtar wannan ka ce mai kafiri akwai uzuri na jahilci akwai uzuri na shubuha musamman in bid'a yanzu an ciccika su da shubuhohi su bayin Allah ababan tausayi mabiya din su ko jagororin kai har jagororin nasu wallahi yanzu akwai waɗanda ababan tausayi ne dan wani bid'a yake bai ma san kawai dai gashi nan dai an ɗauko mukamin ne an lafta mushi amma kududin jahili ne hatta a bid'ar ballanta na adawo sunna to amma akwai waɗanda sun sani sarai wallahi kawai suna cin abinci da shirkan ne suna cin abinci da bid'a ne to waɗannan su ne makiya Allah da ake yaƙar su ake jayayya da su amma waɗancan su bayan Allah jawo su ake yi a musu bayani duk da za su yi ta zagin ka za su yi ta aibanta ka amma likitan mahaukaci haka ya gada yana mai magani yana cizon shi yana mai magani yana zagin shi alalin ne farfado da rayuwar shi yake nema ya da izinin Allah faya laha min mas'ala kai kai mamakin wannan mas'ala faya laha min mas'alatin ma a'zamaha kai wagga mas'ala kai mamakin girmanta wa ajallaha da daukakarta wa ya lahu min bayanin ma awdahahu ta yi mamakin wannan bayani ya fito fili matuka ta yi mamakin fitowarsa fili wa hujjatan ma a kuka limanaziri wannan hujja ta kai hujja ta yi mamakin yadda take yanki da raba gaddama tun da aya ce hadisi ne kaga shi ke raba gaddama Allah ta'ala ka shiryar da mu ka tabbatar da mu akan tauhidi ka kare mu daga shirka da kafirci da bid'a sai mu tashi babun mu na shirki ko Yeah.